إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren takwas ga watan zulka'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na goma cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda malam al-sheikh salih ibnu ahmad al-shami ya aikin tattara hadisai daga littattafai guda goma sha hudu cikin ainihin wato littattafai na kutubu usulis sunna Allah ya saka mashi alkhairi wannan karatu muna mashi take da taqribu sunna baina yaday al-umma kusanto da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za mu tashi a babi na goma sha ɗaya a cikin kitabul islami wal iman a inda malam yake cewa babun inna allaha la yanamu babun da ke bayani akan cewa allah subhanahu wa ta'ala baya bacci malam ya ce an abi musa al'ash'ari ƙala ƙama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحترقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وفي رواية حجابه النار وانا حديثي ما لن يتي عن أبي موسى الأشعري daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala yace qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi khamsi kalimati annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya miƙe ya mana jawabi akan wasu wato maganganu guda biyar faƙala ya ce inna allaha la namu. cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa yace lalle Allah baya bacci wala yanbaghi lahu an yanama kuma dama bai dace ga Allah subhanahu wataala ya bacci ba yakhfidul qista wa yarfa'uhu yana ainihin wato yana a yana sauke adalci kuma yana daga shi yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahari ana kai mishi bayanan ayyukan rana a ayyukan dare kafin ayyukan rana wa amalin nahari qabla amalin layli ana kai mishi bayanan ayyukan rana kafin ayyukan dare hijabuhun nuru shamakin da ya sha makance Allah daga halittunsa haske ne law kashafahu da zai yayi wannan hasken lahtaraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basruhu min khalqi da sai na la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basruhu min khalqi da Allah subhanahu wataala zai yayi wannan shamaki to da hasken fuskar sa zai kona dukkanin abin da ganin sa ya tike zuwa gare shi cikin halittar Allah wannan hadisi kamar da malamin shi Ramzi al-Imam Muslim ya fitar da shi baya ga muslim al'imamu albaihaki a cikin asunan al-kubara ɗinsa haka al'imamu ibn hibbana dukkanin sun fitar da wannan hadithi daga wannan sahabi abu musa al'ash'ari radiyallahu anhu abu musa al'ash'ari sunansa abdullahi ibn qais ibn sulaim ɗaya ne daga cikin tawaga ash'ariyawa wasu mutane da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga wato ba da labarin su tun kafin su zo ya ce wasu al'umma za su zo muku masu taushin zuciya masu zurfin imani masu daɗin murya wajen karatun alkur'ani mai girma to daga cikin jagororinsu akwai wannan sahabi abu musa al'ashari abdullahi ibn qais ibn sulaim at-tamimi radiyallahu anhu ya daga cikin sahabbai manyan malamai wanda suke fatawa tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye yana kuma daga cikin waɗanda suka yi rike mukamai musamman zamanin sayyidina Umar dan Khattab yayi gwamna a ƙasar Kufa haka a Basra sannan kuma a zamanin sayyidina Usman ya tarar da shi yana gwamna sayyidina Usmana shine ya cire shi daga gwamna ya ya rayu ne a wannan yanki na ƙasar Iraki ya rasu a ƙasar iraki shekara ta 44 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana da yana da wato falala mai yawa a cikin musulunci daga cikin falalolin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da Allah da Allah ya ce fa sawfa ya'tillahu bi qaumin yuhibbunahu wa yuhibbu yuhibbunahum wa yuhibbunahu yuhibbuhum wa yuhibbunahum ko yuhibbuhum Allah yana kaunar su wa yuhibbunahu su ma suna kaunar Allah Allah ya ce ma da Allah ya ce zai zo da wasu mutane waɗanda suna Allah na kaunar su kuma su ma suna kaunar Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a Musa haula'i rahatuka ya aba Musa waɗannan al'ummarka Allah yake nufi a wannan ya ishe su falala Allah ya yi declare cewa yana kaunar su kuma su ma suna ƙaunarsa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam mishi addu'a ta musamman yace Allahumma ighfir li Abdullah ibn Qais dhanbahu wa adkhilhu yawm al-qiyamati mudkhalan karima wannan bawa naka Abdullahi dan Qais ya Allah ka gafarta mai zanubansa ko ranar al-qiyama ka bashi babban matsayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan addu'a wata rana har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wasu mutane ku zo muku albishir sai suka gaza daga jira har suka tafi abinsu sai shi abu musa ya taho shi da wani sahabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku ku zo muku albishir Allah ya ce a gaya muku kaza da kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara musu falaloli masu yawa babban sahabi ne mai falala kwarai da gaske haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uqiya mizmaran laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud lalle an bashi murya mai dadi kamar sarewa irin murya annabi Dawud dan haka idan yana karatu alqur'ani mutanen anguwa gabaki ɗaya taruwa suke suna sauraron shi da daddare shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji karatun shi ne yake ga mai cewa ai je na ji karatun ka mai dadi Allah ya mishi falala ta baiwa wajen murya mai dadi wajen iya karatu alqur'ani kuma zaman shi a kasar Kufa aikin da ya dinga yi kenan karanta da alqur'ani mai girma an ce da aka ɗi da sallah asuba shine liman sai ya waigo ya fara ba mutane hadda yana karɓan tilawarsu haka yakan yi har wata rana sai rana ta yi zawali sai ya yi sallah azhar yake tashi daga wannan majalis tun bayan sallah asuba iya rayuwar shi aikin da yake na Allah ya gafarta mishi ya ƙara masa yadda shi yasa al-Imam zahabi da yabo siffanta shi yake cewa kana sawwaman qawwaman ya kasance mai yawan azumi mai yawan kiyamun laili zahidan abidan ya kasance mai gudun duniya mai bauta Allah ya ce jama'al ilma walla amala yana da ilimi ya tara tsakanin ilimi da aiki da ilimin ya ce wassalama da kuma zaman lafiya lam tughayyirhul imara shugabanci da yayi bai canza tunaninsa ko rayuwarsa ko tsarin da yake a kai ba walar turra bid duniya sannan duniya kuma bata rude shi ba Allah ya kara masa yadda ya ya fuskanci jarabawa sananniya a cikin tarihin sa kamar yadda muka ji a baya a cikin karatun da muka yi na hikba game da mas'alan sha'anin alhakamai wato mutanen da aka wakilta guda biyu aka ce su ainihin wato yi hukunci tsakankanin masu rigima guda biyu tsakanin bangaren sayyidina ali da bangaren muawiya shi ne wanda yake bangaren sayyidina ali tare da cewa shi ba bai shiga yakin ba bai shiga yakin ba amma a yawan yan kabilarsu al-yamaniyun a cikin sojojin sayyidina ali su ne suka yi influencing decision suka ce lallai sai dai a saka ɗaya daga cikinsu da haka aka kira shi yana gonarsa inda yake zaune ya zo ya shiga wannan sulhu kuma sulhun bai yi ba wanda wannan ne takaicin wannan damuwar ne ma ake ganin kawai ya kashe shi Allah ya kara masa yadda shi ne sabon wannan hadisi musnadinsa wato hadisan da ya ruwaito ana cewa sun kai guda 360 a cikinsu a sayul bukhari da muslim wanda bukhari da muslim suka ittifaki a kansu akwai guda 49 yayin da imamul bukhari ya kaɗaitu da riwaya hadisai hudu imam muslim kuma ya kaɗaitu da riwaya wasu guda goma sha biyar wallahu ta'ala a'lam wannan sahabi ya ce kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasu ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya yi mana hudu ba bi hamsi kalimati ya mana wasu batutuwa guda biyar wato kalimat anan wato zance ba wai kalma kwaya ɗaya haka ba daga cikin maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha la yanam lalle Allah baya bacci kamar da Allah yake cewa kullu yawmin huwa fi sha'an ko da yaushe Allah yana cikin sha'ani ne Allah baya bacci wala yanbaghi lahu an yanama kuma dama bai cancanci Allah ba a ce yayi bacci domin bacci a dan uwan mutuwa ne kamar yadda yake a cikin hadisi al-maut an-nawmu akhul maut yadda yake hadisi kuma gamu da yawa akan shi amma dai abu ne sananne cewa bacci dan uwan mutuwa ne kamar yadda Allah ya faɗa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha kaga kenan da bacci da mutuwa duka ɗaya ne to Allah ko hayyun ne qayyum da haka ba zai yi wani abu da ke kama da mutuwa ba sannan bacci kuma hanya ce ta wato sariyar da gajiya Allah ya jikin dan adam da sauran halittu masu rai yadda idan sun gaji hanyar da suke bi su samu hutu su samu nishadin su ya dawo shine su kwanta su bacci da zarar mutum ya kwanta ya bacci gaɓoɓin jikinsa da ƙwaƙwalwarsa da zuciyarsa duka za su tafi cikin wani yanayi na hutu ya miƙe sai ya ji shi ya dawo da nishaɗinsa da ƙarfinsa kamar yadda muka sani to kaga Allah baya buƙatar irin wannan shi sa baya cikin siffar Allah bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci ko gengedi baya dauke Allah subhanahu wataala Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yakhfidul qista wa yarfa'u Allah yana saukar da adalci kuma yana ɗaga shi ma'ana wajen saukarwa Allah yana saukar da arziki ya fido alƙista ai yunzilul mizana bil arzak yana saukar da arzikin mutane da yake ba su na numfashi da abinci da rayuwarsu to Allah yana saukar da shi wa in min shay'in illa indana khaza'iru kowane abu da ka sani Allah yana da taskarsa Allah ya ce kuma ma da zilu illa bi qadari ba ma saukar da shi sai da gurgudan au sananne to da haka arzikin mutane tun daga numfashi da rayuwa da abinci da wadata da komai Allah ne yake saukar da shi daga sama da ma'aunin saukar da shi shine yakhfidul qista wa yarfa'uhu Allah kuma yake daga ma'auni shi kuma wato ma'aunin da ake dagawa na ayyukan mutane ilayhi yas'alul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u ina fata mun gane zaka gashi nan a ƙasa yake cewa qala ibn qutayba al qistul mizan wal muradu anna Allah ta'ala yukhfidu al mizana wa yarfa'u bima yuzanu min a'mali al ibadi al murtafa'a abinda ake aunawa na ayyukan bayi da ake kai su sama wa yuzanu min arzaqihimun nazila da abinda ake aunawa na arzikin bayi da ake saukar da shi kamar da ya gabata sannan yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahari ana daukaka aikin dare zuwa ga Allah kafin aikin wuni to nan ma yana da ma'ana guda biyu ko dai zama ma'anarsa ana daukan aikin da mutane suka yi da daddare a ƙarshen daren kafin wunin da zai biyo bayan daren shine qablan nahari tali idhalikal layl ma'ana babu latti to haka dai gaban ma wa amalun nahari qabla allay qabla amalil layl a ɗaukaka ayyukan wunin da mutane suka yi aiki a ciki kafin daren da zai biyo baya ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wato ana ɗaukaka ayyukan dare kafin karewar wunin da ke biyo bayan shi da ayyukan wuni kafin karewar daren da ke biyo bayan shi da rika akwai wannan fasara kamar Imam Nawawi ya bayyana zaka abinda wurin gaba take nufi shine mala'ikun da ke aikin zuwa su rubuta ayyukan da bayi suke suna da wato nauba kenan suna da kamar ka ce duty biyu akwai wanda suke dutin rana akwai wanda suke dutin dare idan suka zo da zarar rana ta faɗi wasu za su zo wasu za su tafi da zarar a rana ta fito asubahi wasu za su zo wasu za su tafi to duk wanda suka zo din nan za su yi aiki har zuwa lokacin tafiyar su kafin su gama wannan aikin waɗancan sun gama kai rahoto ba za su yi latti ba duk yawan duniya nan da yawan mutane da ke cikin duniya haka su ma idan suka zo suka tafi suka zo suka yi aiki wato 'yan rana sun gama aiki sun je sun kai rahoto kafin 'yan dare su koma ko kafin 'yan dare su gama aikinsa na dare kaga ba yana aikin duniya bane kenan mun za mu ta aiki a ofisoshin mu da kasuwannin mu rahoton ma wani sai shekara ba ba akai ba ai ta neman shi ma a rasa har a zo wani meeting din a ce babu minutes din na baya ko a zo a abu me ake ce musu matas arising a gaba ai komai ba baka duk muke ba a wuraren ayyukan mu saboda wasa da aiki go to su mala'iku ba sa wannan daka duk ayyukan da mutane suke yi dinnan jama'a jibi yawan halittun da ke bayan ƙasa ba shi za ka gane wato kaurin aikin jibiyoyin halittun da ke bayan ƙasa misali a yanzu ana cewa akwai mutane sama da biliyan bakwai a duniya kuma kowane baligi a cikin waɗannan mutanen yana da mala'iku da ke rubuta ayyukan da yake alkataba to waɗannan kataban gabaki ɗayansu za su je su kai rahoto a kullum na aikin da kai a kullum sai an kai rahoton nan guda biyu na safe wato daga safiya zuwa faduwar rana shine na wuni kenan za a kai shi kafin dare ya kare na dare daga faduwar rana zuwa asubahi za a kai shi kafin rana ta fadi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangije ya samu dace malam yace Allah subhanahu wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hijabuhun nur shamakin da ya shamakance Allah wanda ke hana bayi su ga Allah shine haske wani haske ne lauka shafahu da Allah zai yaye wannan hasken la'ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basruhu min khalqi da hasken fuskar Allah zai kona duk wani abu da idan Allah ya gani saboda Allah subhanahu wataala bai halicci waɗannan halittu na duniya da ƙarfin halitta da za su iya ganin shi ba a wannan rayuwar amma a alkiyama 'yan aljanna za su ga Allah Allah zai musu halitta da za su ga Allah Allah zai bayyana gare su gwargwadon yadda ya so wujuhu yawma idin nazira ila rabbiha nazira ila rabbiha nazira fuskoki za su siwa cikin annashuwa suna masu kallon Allah subhanahu wataala sannan ya tabbata a cikin hadithu suqil janna hadisin da ke bayani akan wannan kasuwa ta aljanna wanda ake zuwa yan aljanna na zuwa cin kasuwar duk mako za su dinga ganin Allah duk mako idan sun je wannan kasuwa yarahul mu'minuna bighairi kaifin وتسبيه وتمثيل وضرب من مثال فينسون النعيم إذا رأوه mai waka ya ce faya kusurana ahalin ikizali ‘yan aljanna za su ga Allah idan sun ga Allah su manta dukkanin ni'ima din ni'ima da cikin aljanna za su ga ba ni'ima ba ce Allah ya sa muna cikin za su samu wannan ni'ima to a wata riwaya sai malam ya ce wa fi riwayatin hijabuhun naru maimakon annuru malamai suna cewa duk ma'anarsu ɗaya ne domin haske yana zuwa ne daga wuta ɗin hasken na zuwa daga wuta kamar da ko a nan duniya duk hasken da kake gani daga wuta ne sawa'un na rana ne na lantarki ne na fitila ne na aci balbal ne na kyandir ne kowanne akwai wuta a jikinsa kuma gani hijabuhun nuru haske wato abin da ke haifuwa daga wannan wuta din kenan ko kuma hijabuhun naru asalin ita wutar da ke da take haifar da hasken to Allah subhanahu wataala babu wanda ya taba ganin shi a cikin halittu da ganin ido amma manzala sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah da ganin zuciya wannan shine abin da ya tabbata kamar da malamai mu haƙiƙai suka tabbatar irin su ibnu taymiya da makamantansu kuma shi ne abin da zai hada hadisan tsakanin na Aisha da na Ibn Abbasin Aisha ta kore Ibn Abbasin ya tabbatar a wata riwaya ya tabbatar da cewa da zuciya ne babu shakka wannan shine abin da malamai suka tabbatar amma wani halitta cikin halittu to bai ga Allah ba ta annabi Musa ya nemi ya ga Allah Allah ya ce mishi ba zai yi ba eh innaka lan tarani walakin indur ila aljabali fa in istaqarra maqamahu fa sawfa tarani kamar yadda aka sani Allah bai ba shi dama ya bayyana gare shi ba malam yace babu sifati sabri wa ghayriha babin da ke bayani akan siffar Allah ta hakuri da kuma siffa da wata siffar daban ana bi Musa al-Ash'ari qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam har ila yau daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ahadun asbara ala adan sami'ahu min Allah yad'una lahu al-walada thumma yu'afihim wa yarzuquhum wannan hadisi riwayar Bukhari da Muslim ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ahadun babu wani wanda asbara ala adan sami'ahu min Allah ba wanda ya kai Allah yin haƙuri da cutar wanda ya ji ana cutar da shi yadda una lahul walada suna cewa suna riya cewa Allah yana da ɗa kamar da Allah ya ce an da'u lirrahmani walada kuma yin bagi lirrahmani an yi takhida walada Allah ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba amma kafirai arna da yahudawa da kiristoci da makamantansu suna cewa Allah yana da ɗa wannan magana Allah yana jin damuwarta Allah baya son wannan magana yana jin wato bakin cikinta amma suke fadan haka thumma yu'afihim kuma Allah ya ci gaba da basu lafiya wa yarzuquhum kuma ya ci gaba da basu arziki suna rayuwa suna ci suna sha suna ci gaba da rayuwarsu Allah ya ga damar ya darkake su kamar da Allah yake cewa takadu samawatu yatafattarna min fawqihim wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu duk waɗannan manyan halittun da sammai da ƙasa da duwatsu suna jin kamar su kyakkece su yayyage su narke saboda mene an da aulin rahmani walada wannan cewa da ake Allah yana da ɗa kullum ranar lahadi bala'in da yake da ke cikin shi ba dan gangani bane amma Allah ya haƙura to babu wanda ya kai Allah irin wannan haƙuri yana da yadda zai zai iya ya darkake kowa ya halakar da shi domin hatta shi Isa almasihu haka Allah ya ce da Allah ya so ya halakar da Isa almasihu da uwarsa da duk mutanen da suke duniya waye sai hana ba wanda ya sai hana amma masu wannan faɗin mugun magana Allah ya kyale su yana jiran su bil mirsal shi sa yana daga cikin sunayen Allah shine alhalim wato mai hakuri hakuri na juriya hakurin kana da yadda za ka yi amma sai ka kyale kaiwa matuƙa ne wajen zama mai hakuri to Allah subhanahu wa ta'ala yana da wannan siffa ta as-sabr wasu daga cikin malaman asha'ira sun yi inkarin wannan siffa domin suka ce ai haƙuri wata siffa ce ta iya danna baƙin ciki da damuwa to Allah ko bai da irin wannan siffa a ce ga wata damuwa ta dame shi har yana danne ta to sai a ce musu a'a Allah subhanahu ta'ala yana da wannan siffa tunda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta amma ba za a ce irin ta mutane bane siffa ta haƙuri ta Allah irin ya ta dace da shi ko ba irin ta mutane ba ina fata mun gane wannan wannan hadisi ya tabbatar da siffa hakuri ga Allah subhanahu wataala wa anin nawas bin sam'an daga sahabi an-nawas ibnu sam'an ibnu khalid al-kilabi ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suke wato ba su da shahara sosai cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 50 ne bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu muslim ya fitar da hadisinsa da al'arba'a abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn maja bukhari ma ya fitar amma a cikin littafin shi al'adabul mufrad wannan hadisin da malai kawo mana shi anan hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin littafin sunan ta al-imamu ibn maja al-qazwini rahmatullahi alaihi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa ma min kalbin illa baina isba'aini min asabi'ir rahmani ba wata zuciya daga cikin zukatan bayi face ta kasance tana tsakankanin yatsu ne guda biyu daga cikin yatsun Allah mai rahama in sha'a aqama idan Allah ya so ya bar wannan zuciya akan istiqama akan daidaitacciyar hanya wa insha'a idan Allah ya so azaga sai Allah ya karkata da wannan zuciya ta karkace daga hanya mai kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita addu'a kamar yadda Anas dan Malik da Ummu Salama suka bada labari annabi na yawaita addu'a yace ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika imam muslim ya fitar da riwaya akan haka annabi yana yawaita wannan addu'a ya Allah me jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan da'arka da haka ya kai dan uwa musulmi ka yawaita wannan addu'a Allah ya baka gamdakatar ka tabbata akan da'a akan biyayyar Allah domin baiwa ce daga Allah ba iyawarka bace kowace zuciya cikin zuciyoyin bayin Allah suna tsakankanin yatsun Allah wannan ya tabbatar da Allah ya da siffar yatsu kenan yatsu irin wanda suka dace da jalalarsa ba irin yatsun wasu halittu ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance ya kulu yana cewa ya musabbital qulub thabbit qulubana ala dinika wannan shine lafazin shi ibn majah kenan ya mai tabbatar da zukata ita kuma wancan ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zukata sabbit ƙulubana ka tabbatar da zukatanmu ala dinika akan addininka wannan riwaya ce tabbatacciya baya ga ibnu maja ibnu abi zamanin ya fita da shi a cikin littafin shi na aqida haka allalakai hibatullahi lalakai a cikin sharh usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa shi amma riwayar shi daga sahabi abdullahi dan amr dan as ne haka al-imam ad-darqutni shi ma a cikin kitabus sifat shi ma ya fitar da shi daga Abdullahi dan Amr dan As haka al-Imam al-Baihaqi a littafin sa al-I'tiqad da wasu wurare waɗanda ba waɗannan ba hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mizanu bi yadir rahman yarfa'u aqwaman wa yakhfidu akharin ila yawmil qiyamah ma'aunin arzikin bayi da rayuwarsu yana hannun Allah mai rahama zamu lura a wannan riwayar ana amfani da lafazin ar-rahman maimakon Allah wanda shine asalin sunan Allah malamai suka ce wajen zaben lafazin yana nuni zuwa ga tausayi da falalar Allah domin ar-rahman Allah mai tausayi da rahama da baiwa har wanda bai cancanta ba da kafirai da fasikai da marasa kirki duka Allah ya ba su to dan nuni zuwa ga falalar Allah da yake bayarwa wajen taufiki wajen azurtawa wajen ɗaukaka sai aka amfani da lafazin ar-rahman Allah mai rahama yana riƙe da ma'aunin rayuwa da arziki da komai yarfa'u aqwaman Allah yana ɗaukaka wasu mutane wa yakhfidu akharina wasu kuma yayi ƙasa da su ila yawmin kiyama haka Allah zai taya tashin alkiyama wannan hadisi ya tabbatar da wato shiriya daga Allah ne kuma addu'a don neman shirya sunna ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan bambancin mutane a wajen ilimi da hankali da shekaru da imani da wadata da ɗaukaka da shahara da duwar abu da ke bambanta mutane da wannan ma'aikin Allah kuma yana daga cikin sunnonin da Allah ya tsara wannan rayuwar ba za su taɓa canzawa ba abinda ake so gare ka shine ka yadda da abin da Allah ya kassama ya baka karka sa ido akan abin da Allah ya ba wani kamar da Allah yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya kuma karkasa musu wato rayuwarsu ta duniya da haka jama'a mu kiyaye wannan in baka kiyaye wannan ba ka shiga cikin bakin ciki kuma baka aune ba za ka zama mahassadi dan kun rayu kun taso a unguwa daya ko a gari daya ko yare daya ko kun karanta karatu a department iri daya ko ku classmates ne ko kuma ma tun daga primary tare kuka yi wannan bai nufin ku zama duk iri daya za ku bambanta ba ganin ko da kajin turawa na aka saka su rana daya aka kinkashe sai ga wata ko ta girma abinci iri daya suke ci a wuri daya suke rayuwa sai ga wata wata ko ta girma wata ganta a fige kamar ba rana daya aka aka kinkashe su ba ko to wannan tsarin Allah ne Allah ya ce Allah yana ɗaukaka wasu ya dankufa wasu tsarin Allah ne kar ka sake ka sake ka sa ido akan abin da Allah ya ba wani yi kokari wanda Allah ya baka ka gode wa Allah kuma ka yauƙaƙa shi ka kokari ka ɗauwara shi za a fara hadda a makaranta duka rana ɗaya za a fara hadda ƙarshe hala mutum uku ne za su kai labari da hadda ta gaskiya sauran mutum talatin da bakwai duka sai dai su samu abin da Allah ya huwace musu hala kuma wanda bai samun nan ba ya ma buwancan gata ya fi shi biyan kuɗin makaranta akan kari shi za a kawo shi sai an zo da mota an zo da basket na abinci wancan kuma da kanshi yake zuwa halama baya biyan kudin makaranta ma dan talaka ne sai Allah ya bashi Qur'ani bai ba wannan haka tsarin Allah yake wani ya fita da first class a university wani a kore shi ku shiga kasuwanci rana ɗaya ko lokaci ɗaya kuna kasuwanci iri ɗaya kuna an so supply daga kamfani iri guda sai Allah ya sa wani wani albarka duk abin da ya taba sai kawai ya zama kuɗi kai kuma naka yau gobara gobe asara custom su kare ka rasa yadda aka yi ko kuma ko kuɗin suna shigowa sai Allah ya ki bari su taru duk tsarin Allah ne shine ma'anan yarfa'u aqwaman wa yakhfidu akharina sannan wanda Allah ya daga din ma fa ba fa shikenan ya dauka har abada ba haka wanda Allah ya bari a ƙasa din al-Imam Muslim to riwaya cewa wata rana akwai ta taguwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba a tsere mata in ana tsere sannan wani ba kawai wani taguwa kawai ya mata zuwa ɗaya tsere wa taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ji damuwa cewa wannan taguwa ita ce champion a Madina a an samu matsala kuma ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu a ku kwanta da hankalin al'amarin Allah ne babu wani abu da Allah zai daga face sai tana ya sauke shi ma rafa Allahu shay'an illa wa ba'ahu duk abin da Allah ya daga ya tashi to tana sai kaji baya tashin sarauta ce ilimi ne shaharar dukiya ce kalla kaga ko irin ƴan wasannin nan jama'a sawun ƴan wasan motsa jiki ne ko ƴan wasan kwaikwayo yau sai kaji ana yayin wani shi ake yayi kawai ran sai kaji an daina yayi shi kuma yana nan a raye a duniya a daina bashi role a daina ganin iyawarsa yau ana yayin wani dan siyasa sai kaji an daina yayi shi yana duniya amma yanzu bai da wannan bakin da ƙarfin fada a jin haka malamai haka masu kuɗi in Allah ya so abinda kake da shi sai ya zama yanzu ba kayan kudi bane irin kudin ka an daina yayin irin su kai filaye ne kudin ka kuto an daina yayin filaye yanzu yanzu cryptocurrency ake yayi ko me sunan shi ko gwal ko kai in in dan in dan abin nan ne harka ka siyan hatsi ne sai a waye gari ya zama bi yawan hatsin ka ba a ganin hatsi a matsayin dukiya ba a ganin ka a matsayin da ya jiki ko lambu ko ko kana kiwon kaji ko sun kai miliyan 5 ba a ganin ka ba a lissafin ka cikin masu kudi saboda ba kawo index na, na masu kuɗi ba ko haka Allah yake abin shi da ba to in ka fahimci wani sai ka zauna lafiya kuma duk yadda kake wani na nan a ƙasan ka yana ganin ina ma ya zai iya kai matsayinka duk yadda kake rena abin da kake da shi wani na nan yana kallon ka ya laita da na mislan ma utiya fulan ina man samu irin nawa ne ina fata mun gane wannan jama'a abubuwan da suke na dole waɗanda Allah cikin hikimarsa ya san cewa kowa zai bukace su sai Allah yi su duka kowa yana da access to it equal access iska da ake shaka kaga ba wanda Allah ya fifita wani kan iska a ce ga wasu na rike iska sai ka siya irin da ake sayan oxygen a asibiti ko sai Allah ya bawa kowa iya nashi haka gani da ji sai Allah ya bawa kowa complete wanda ya ishe ka ka amfana da shi to amma waɗannan abubuwa na bukatun duniya Allah cikin hikimarsa ya haka kuma ya ce liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya don wasu su riki wasu a matsayin na ƙasa da su ma'aikatansu inda kowa zai zama yana da arziki daidai wa daida to wa zai masauran mutane ayyukan da suke bukata wa zai yi aikin wanki da gadi wa zai yi direba wa zai yi acaba idan a ce kowa yana da wadata kowa na da mota kowa na da abin hawan shi ba ganin ga kowa yake da waya yanzu ba ga sana'ar masu buga waya ta kare ba babu fankol yanzu duk garin da zaka bincika ina ne ake fankol saboda babu kowa na da waya to haka ne inda za a ce misali kowa na da arzikin da bai bukatar ya wani kwadago to da haka za a sha wannan wahala yanzu duk wanda bai da waya kaga dole sai dai hakura kuma akwai wanda ba su da ita din hayin zai ko ta ku sai ka je ka miƙa da 50 ɗinka a kira maka wallahu almusta'an wa ana abdullahi ibn mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله wannan hadisi kuma ila yau shi ma daga daga sayyid bukhari da muslim ta hanyar sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda babban sahabi cikin malamai cikin sahabbai anin nabi sallallahu alaihi wasallama yace daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ma min ahadin aghyaru min Allah babu wani wanda yake Allah kishi min ajli zalika harrama alfawahisha saboda kishin Allah ne ya haramta alfashu alfasha wa ma ahadun ahabba ilaihi almadhu min Allah babu kuma wanda ya kai Allah san yabo a cikin kirwa ya ce don haka Allah ya yabi kanshi da kanshi a don yabon shi gaskiya ne kuma gaskiya ya faɗa wannan hadisi abinda yake nuni zuwa ga siffar kishi da Allah yake da shi to kishi akwai na shari'a akwai kuma na ɗabi'a abinda ake nufi da kishi na shari'a shine irin wannan da aka ambata a nan asalin wannan hadisi kissa ce ta wani sahabi shine abin nan saru dan ubada wanda Allah ya jarabce shi da tsananin kishi wato kishi irin na maza akan iyalansu shine sai yake cewa shi wallahi idan ya kama wani da matarsa wallahi ba zai jira sai an zo shari'a ba shi kashe shi kawai zai sai duk abin da za a mai shari'a ne sai sabai suna ta mamaki shine sai annabi yake cewa kuna mamakin kishin sa'adu to ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na fi shi kishi ni kuma Allah ya fi ni kishi to me kishin Allah da kishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kishi akan addini idan Allah ya ga ana aikata alfasha yana jin kishi baya so aikata alfasha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to haka dukkan mumini sai ya zama yana da wannan rabo na kyamar ya ga ana barna idan ko kaga zuciyarka kwata-kwata bata jin haushin barna to lalle akwai alamar tambaya akan samuwar imani a cikin zuciyarka ta yi imaninka ya sawarwarce ba ɗan ƙanƙani ba ko kuma babu ma shi gaba kida domin alaihi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi falyughayyuhu bi qalbihi ko shine na ƙarshe la yasrifa bi qalbihi sai annabi ya ce wa zalika ab'aful al-iman yace wa laysa wara'a zalika khardalun min iman wanda buce shi ta gaza daga jin damuwar barna to babu koda ƙwayar kumayya na imani a zuciyarsa to wannan shine a kishi na addini wanda ibada ce ga Allah subhanahu wataala falala ce ya zama kana da kishin san addini ba kuma wai zafin kan addini ba a kaunar gaskiya ka ji daɗi idan ana aikata aikin alkhairi ka ji damuwa idan ana barna a da haka Allah yana da siffa ta alghaira to akwai kuma kishi na ɗabi'a shine irin kishin da mata suke yi tsakankaninsu idan suna auren mutum daya ibn timiya yake cewa wannan duk da shari'a ba ta yi umarni ba ba sunna bane ba mustahabbi bane amma dabi'a ce dan haka shari'a ba ta hana ba shari'a ba ta hana mutum abinda a dabi'ance aka san ba zai iya hanuwa daga barin shi ba alal misali ba za a ce karka ji yunwa ba saboda bayar da ka fasa jin yunwa an kai mutum ne ko a ce jin bacci haramun ne kaga ba zai yi ba wannan sai da gidan soja ko shi za a ce ko in ana a aji a ce an hana bacci amma a shari'a ba a hana ba ka ji bacci kai ko sallah kake sai ka kaɗe ka je kai saboda ɗabi'a ce abinda shari'a take hana gaba da ɗabi'a shine alistirsal fi ɗabi'a ka saki wa rayuwarka jiki kai ta yi babu bin shari'a kama a ce kai ta bacci ko kai ta jin yunwa ka cin abinci ko kai ta cin abinci har ya wuce kima to kaga duk wannan an hana da akwai dokoki da suka sa iyaka ko kuma ɗabi'arka ta ja ka zuwa ga yin haram kamar zina kamar shan giya da sauransu wannan ma an hana amma asalin bukata ta ɗabi'a ba a hana ina fata mun gane wannan to wannan ibn tamiya yake cewa a cikin al-istiqama duk da ba a hana ba amma kuma ba a umarni da shi sai ya ce kamar kuka ne idan an yi mutuwa ko mutum ya shiga cikin wata musiba ba inda aka ce kai kuka akwai lada in ka shiga wata musiba amma kuma ba za a hana ka ba in kana da bukatar yi kar dai ka yi ya wuce kima musamman in rasuwa ce to kar ka yi ya wuce kwana uku in har za ka yi din wannan ma kuma musamman ga mata da yara amma namiji haka geme geme da kai bai dace a ce ai mutuwa kai ta kuka wuni uku ba bai dace ba su kansu matan za su za su ga rauninka in kana haka iyalan gidanka za su ga rauninka in kana haka dole haka za ka dake kai ta kukan zuci har ka saba wallahu musta'an to ba sannan Allah subhanahu wataala yana son a yaba mishi akan aikin shi da yake yi na kula da bayinsa da yi musu falala da rahama da aka Allah subhanahu wataala ya fara yaba wa kanshi wannan hadisi ya tabbatar da wannan sifofi ga Allah subhanahu wataala a riwayar muslim yace walaysa ahadun ahabba ilayhi al'udhru min Allah babu kuma wanda ya kai Allah wato ba da uzuri shine ya kafa maka hujja wa min ajli dhalika anzala al-kitaba wa arsala rusula don Allah ya baka ya kafa maka a uzuri sai ya aiko da annabawa da kuma littafai shi yasa Allah cikin hikimarsa da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya alƙawarin kiyaye shari'a inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun saboda Allah ya bar shari'ar ta lalace to da waɗanda suka zo daga baya za su samu jasu to ai mu da muka zo mun tarar da shari'a gurbatacciya amma addinin musulunci yana nan intact a cikin littattafansa qur'ani da sunna yadda aka yi shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage ka bi ka tsira ko ka kibi ka jira ka ga abin da zai baya ina fata mun gane wannan Allah subhanahu wataala ya dayo da mutane hujja saboda bai so ya kama su su ce ai ba su sani ba a'a zai kama su ne a bisa hujja ya ba su hankali da tunani da za su yi tamyizi inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura sannan ya aika musu da annabawa da manzanni su zo su musu bayani su bayyana musu kuma sun bayyana musu haka wanda ya bi shari'a ya tsira wanda bai bi kuma shine ya bace Allah ka sa mu tsira haka wannan yana tabbatar da siffa ta bayar da uzuri ga Allah da Allah subhanahu wataala yake mu bayi malam ya ci gaba da cewa wani abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wannan ma riwayat bukhari da muslim daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa inna allaha ya garu wa ghairatullahi an yi atiyar mu'minu ma harrama Allah lalle Allah yana kishi kuma kishin Allah shine mumini ya je yana aikata abin da Allah ya haramta aga wannan na tabbatar da siffar alghaira din game da muka ambata a waccan siffa ta baya ta haƙuri siffar ghaira ta Allah ta bambanta da sauran halittu ba irin ta halittu bace sannan kuma yana nuni zuwa ga ashe mumini na iya aikata abin da Allah baya so kaga sai ce an yi atiyal mu'minu bawa mu'mini shine Allah yake kishin sa yaga cewa yana aikata wani abu wanda yake mummuna bashe mu'mini na iya aikata abin da yake mummuna kuma shi yasa mu'minai suke takaici idan dan uwan su mu'mini ya aikata abu mummuna fiye da takaicin sa akan idan kafiri ya aikata ko wani wanda bai da daraja ya aikata saboda kishin dan uwan su mu'mini ina fata mun gane wannan to da haka kai mu'mini ka ji tsoron Allah kuma ka tuna ƙaunar da ‘yan uwanka mummune suke maka sai ka gujewa alfasha babu malai ce ga wani babi mu'minun billahi wa kafirun bil kawakili babin da ke bayani akan wanda ya imani da Allah kuma ya kafirce ma taurari an zaid ibn khalid al-juhan daga sahabi zaid dan khalid al-juhan shine mai rike da tutar banu juhaina a ranar fatu makka ya musulunta ya je yakin Hudaybiya da kuma fatu Makka ana mashi alkunya da kudi Abu Zur'a ko Abu Talha ko Abu Abdurrahman ya rasu shekara ta 84 a garin Madina bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake cewa sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatu subhi bil Hudaybiya wata rana da aka je a sulhu Hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana sallah a sallah asuba ala ithri sama'in a bayan an yi ruwan sama shine ma'anar sama anan a kanat min al-lailati a daren an yi ruwa falamman sarafa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah aqbala ala an-nasi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci mutane sai ya ce hal tadaruna ma za qala rabbukum ko kun san me Allah ubangijinku yace qalu Allahu wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzansa suka sani qala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun an wayi gari cikin bayina da mu'minai da kafirai fa amma man qala wanda duk yace mutirna bi fadlillahi wa rahmati Allah da falalarsa da rahamarsa ne mana ruwa fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib wannan ya imani da Allah ya kafirce wa taurari wa amma man qala wanda ko yace bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa ne saboda tauraro kaza da tauraro kaza an Allah yace fa zalika kafirun bi wa mu'minun wa mu'minun bil kawakib wannan ya kafirce muni yayi imani da taurari wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim akwai fawaid da yawa a cikin sa abu na farko da zamu kalla shine cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah wato a hudaybiya bayan an yi ruwa da daddare da annabi ya idar sai ya musu wa'azi yana nuna halascin yin wa'azi bayan sallah da zarar an gama sallah in akwai bukata ko da ku sallah asuba ce duba da zuwa ga cewa sallah asuba lokacin da ke biyo bayanta na da cikin lokuta masu falala da ake so a zauna a yi tasbihi a yi zikiri har zuwa fitowar rana kana iya samun lada da falalar a umara amma da haka bai hana a sa darasi a masallacin a yi bayan asuba idan akwai bukata ko mun gani idan akwai bukata to abin da ya kamata sai a dan ba mutane dan lokaci kankani za su yi tasbihin da suka saba wanda kuma zai yi irin wancan na mustahabbi to babu laifi shi kuma ya koma gefe kayansa amma dai za a iya sanya darasi bayan sallah asuba duk da tsadan lokacin domin shi ma darasin wani abu ne mai matuƙar falala da daraja a cikin addinin musulunci to sannan a fara karantarwa da hanyar tambaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko kun san abin da Allah ya ce yana daga cikin hanyoyin karantarwa ka fara tambayar mutane ko kun san meye kaza ko za ku yi tuna katun da muka yi rannan da makamantansu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bayani to cewa da yayi an wayi gari wani cikin bayina ya kafirce min wani kuma ya zama mumini malamai su magana guda biyu shin wannan kafircin kafirci ne khurujun anil milla ko khurujun alal milla ko ne zama kafirci wanda aka san shi shirka ko kuma kafirci wanda yake kufurun amali duka kuma kuma ganin guda biyu wasu malamai suka ce a kafirci ne cikakken kafirci saboda an ambaci fi muqabilihil imanu aka ce kafirun wa mu'minun da aka suka ce a ɗauke shi a zahirin shi wanda ya wannan ya fita daga musulunci wasu kuma suka ce a ana nufin kufranun ni'ima ne butulcewa ni'imar Allah saboda ƙarina da ta zo a riwayan sufiyanu da annabi yesu aka ce ya ce fa Allah ya ce fa amma man hamadani ala suqiyaya wa athna alayya fa zalika mu'min wanda ya gode mini akan shayar da ruwa da nayi kuma ya yaba mini in ji Allah to wannan mumini ne fadalika amana bi kaga kenan aikin a gode wa Allah din da yi mushi sana'i daga cikin ayyukan imani ne amma wanda bai yi ba bai fita daga aslul iman da haka ba ba kafirci ne mai fitar da mutane daga imani ba in ji wasu malamai wannan kuma shine ra'ayi mafi shahara tsakanin malamai sannan abu na gaba a cikin hadisin shine bayani akan cewa Allah subhanahu wataala shi ke saukar da ruwan sama kamar da Allah ya faɗa a cikin ayoyi birtik birtik a cikin alkur'ani suna nan da yawa wallazi anzala lakum minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun ko irin ta cikin suratul ghafir Allah shine ya faɗa yace wa anzala minas sama'i ma'an a wurare da dama fa akhraj bi minas samarati wama anzala lakum wama anzala minas sama'i min ma'in ta cikin suratul baqara kenan ga sunan da yawa wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran inma masalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'i irin fadin Allah Allahu wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahyana bihi arda ba'da mautiha suna nan da yawa waɗannan sun fi wuri talatin irinsu da yawa da suke tabbatar da Allah ya ce shi yake saukar da ruwa daga sama to abin da yake so ka yi imani da shi kenan kuma ka furta Allah yake saukar da ruwa daga sama saman kuma ta nan kusa Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan gashi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a hadisai mabambanta kamar wannan da muka ji anan to al-Imam Shafi'i a cikin al'ummu littafinsa na ainihin usul fiƙi da fiƙi nashi Allah ya ƙara mashi rama ya yi magana akan yadda za a fahimci wannan hadisin shin wannan hadisin yana nuna hani zuwa ga cewa ogos watan ruwa ne kamar yadda za ka ji mutane suna yawan faɗa galin mutane ma'alu suna suna ganin kuskure ne a ce ai yanzu lokacin ruwa ne kamar yanzu misali a ce ai watan june dinnan da muke cewa kamata a ce ruwa ya yawaita kuma bai yawaita ba mutane suna faɗan wannan sai wani ya ga cewa lafazin da suka faɗa mummuna ne ko kuma har ya kara musu wannan hadisin to wannan hukuncin ba daidai bane jama'a ina fata mun gane a za mu ji daga Imam Shafi'i me abin yake nufi daga malami ba na yanzu ba Imam Shafi'i yake cewa a cikin al'um man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza alama kana ba'du ahli shirki ya'nauna min idafatil matsari ila annahu matsaru nau'i kaza fa zalika kufur wanda ya danganta ruwa ya ce an mana ruwa ne saboda tauraro kaza da ya zo wuri kaza kamar yadda mutanen jahiliya mushirkai suke faɗin irin wannan magana to wannan shine kafirci kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li'anna an-naw'a waqtun domin shi an-naw'u din shine wani lokaci wal waqtu makhluqun shi ko lokacin abin halitta ne la yamliku li nafsihi wala li ghairihi shay'an bai mallaki komai ga kansa ko wani sa ba wa man qala mutirna bi nau'i kaza ala ma'ana mutirna fi waqti kaza wanda ku ya faɗa yana nufin lokacin yin ruwan ne yayi ba wai shi wannan lokacin ne ya kawo ruwan ba mun gane bambanci ba shakka august lokacin ruwa ne july august september lokacin ruwa ne zaka ce aiko ana ruwa saboda lokacin shi yayi ko baka faɗi august ba an san lokacin ko dan ko gaisuwa aka ce aka ce ya damuna sai a ce ai lokaci yayi ko a ce marka-marka da hausa ko? kuka gane duk ba yadda za ka iya gujewa faɗan lokacin domin an san akwai lokacin da ake ruwa to wanda ya faɗa da nufin cewa yana ishara zuwa ga lokacin da Allah ya tsara saukar da ruwa shine wannan lokacin a bisa ɗabi'ar seasons na shekara wannan to ba kafirci bane inji imamu shafi yace mutirna fi waqti kaza wa kaza fala yakunu kufra wannan ba kafirci bane wa ghayruhu min al-kalami ahabba ilayya min amma fa shi din ma da za faɗo ta magana daban wadda ba ita ba ce shafi yace ni na fusanta tafi zaman lafiya dan babu wani shubha a cikin ta ko wani karra'iyar a haulal hima ko ka faɗo ta kalma ko kace Allah subhanahu ta'ala ya mana ruwa ka faɗi wannan din to yafi amma karka dinga da zaran ka ji ta faɗo ne ko ka ce mishi ai ai kafiri ne shi shafi yace hasman lil madda dan a gintse bakin zaraf dan a toshe bakin tsanya imamu ibnu hazir ya kawo wannan magana cikin fitul bari kuma ya nuna ya amince da ita kamar yadda yake cikin mujalladi na ainihin wato hudu na fitul bari in ba na mata wannan kenan to sai magana ta gaba shine ya za a a wafaka wannan hadisin da maganganu da ake karantawa a cikin ilimi na kimiyya ta sararin samaniya watakila a geography ko a makamantansu wanda kaga yana daga cikin abin da wasu cikin mutane a ƙasar nan waɗanda aka fi sani da 'yan boko haram suka ɗauka matsayin dalili na kafirta ilimin boko da cewa kafirci cewa a cikin boko ana bayani game da cewa ruwa yana faruwa ne ta wata hanya wadda su a irin fassararsu da tunaninsu da fahimtarsu ya saba wa abin da wannan hadisi ya faɗa to wannan yana nuni zuwa ga tantagaryar jahilci ne jama'a galibin abin da ake ambata ilimin boko idan muka lura da kyau ana ambatan abin da ke faruwa ne na al'asbabu tabi'iyya shi kuma ƙur'ani da sunna suna kawo batu na makadir na ƙaddara da Allah yake hukuntawa yanzu shi mutumin da zai bincike a ilimi na halittar ɗan adam da ake a cikin ciki in yi zako zai gaya maka abin da ɗabi'a take faruwa ne har a samu ɗa daga tarewa tsakanin miji da mata har zuwa yanayin oblation na mahaifa da fertilization na fetus ɗin da kuma numu ci gaba da girmansa da kewayawarsa har zuwa makonnin da zai iya zama ɗan da za a haifa wannan ce kawai damuwarsa domin iya wannan ne abin da Allah ya huwa cewa ilimin dan adam amma kaddarar da Allah yake yi ta samar da dan mutum bai sai ya san wannan ba babu la sabila ila ma'rifati shi sa kuma wannan tarawar tsakanin miji da mata za a yi ta so dubu da so daya ba a samu dan ba kamar da za a yi shuka ta ki fitowa ta lalace ko ta bushe ko tsuntsu ya tone ta ko kwari su cinye duk yana faruwa yi ko kaga shi ne bai siffanta maka waɗannan asbabu din in ya tashi siffanta maka me yasa wata mace ba ta daukan ciki zai kokarin ya gano menene abin da a cikin ɗabi'ar ta yara dauki ciki ba yi da ta cewa game da kaddara Allah don haka ana iya samun mata da ɗabi'ar ta komai lafiya ta da mahaifa lafiyayya ta da full sperm count tana tana ovulation tana komai lafiyar ta da ɗabi'ance kuma take daukan ciki guda nawa za su kirku ba kaga kenan wannan kaddara ce ta Allah to kar ka zo yanzu kawai ka gwara tsakanin wannan ilimi na embryology da kaddara Allah ka ce ƙarya suke Allah ne kawai ke kaddara haihuwa to shine irin wannan abin da mutane suke game da ruwan sama irin shi wannan duk abin da ake faɗa a cikin geography cewa zafin rana da iska da kaza suna ɗebe ruwa daga ƙasa su kai shi sama da waye duka tabbatacce ne za mu zo mu ji daga alƙur'ani akwai shi zai zai faɗa mana a nan gaba akwai wannan karatu a cikin alkurani shi za abin da nake faɗa kamar yadda faɗa ranar jama'a yana daga cikin abin da ya kamata mu gane shine duk ilimi yana da martaba a matsayin shi na ilimi kuma a matsayin ka na mutum mai hankali ka kiyayi saurin ƙaryata ilimi ka kiyayi wannan kamar da kake da wani sashe na ilimi da Allah ya huwace maka to kada kai saurin ƙaryata wani sashe na ilimin da kai baka san shi ba wannan siffa ce ta kafirai bal kadzabu bima lam yuhitu bihi ilma duk abinda ba sani ba ko su ce ƙarya ne to mu kuma ustazai mun fi kowa wannan gangancin gaskiya kuma yana bakanta ma ni da iri na rai saboda ba daidai bane saboda abinda zai gadar maka shine na farko za a rena wayanka a inda aka san darajar ilimi sannan kuma da wuya ka iya yadda da abin daga bayan ka gane kuskure ba kowa Allah yake mishi falalar da ya gana ba kuskure da kuma ya karyata yanzu ya ce to gaskiya ne ba kowa bane sai wanda Allah ya ce maka kaga tun farko baka sani ba kai shiru laqad hasana maninta ila ma alima kai kana da ilimi akan geography baka da shi to kar kai magana akan geography ka taba samun wani bincike da ka gudanar ko wani ya gudanar akan yaya alaka wannan ilmomi da musulunci musamman ilimin geography ilimin astronomy da ire-irensu ilmomi ne da suke da suke da root ɗinsu a cikin addinin musulunci kaga irin wannan shine ya faru aka yi ta ƙaryata batu game da ilimin yanayi akan ganin wata da sauransu mutane suke ta maganganu na ban dariya da ban mamaki su ba su san na musuluncin yadda ya kamata ba ko ba su san na boko yadda ya kamata ba kuma abu na gaba da yake cikin haɗarin ƙaryata wani ilimi da baka sani ba shine kai a matsayinka na malami mai magana masu sauraron ka galibi suna ganin duk abin da ka faɗa daidai ne ba kowa ke iya tantance yanzu kana magana akan abin da ka sani yanzu kuma ka tsallaka inda ba ka da sani ba kowa ke tantance wannan ba mara kai malamin yanzu malamin islamiyya ne mai koyar da yan mata hadda da tajwidi to yan matan nan kai suke gani kawai kai ne annabin su wajen bayani duk bayanin da kai akan wannan harkar za su karba in ka tsallaka maka shiga nahu za su karba ba san baka iya nahu ba ba ka wani za su karɓa kan kuskure haka malamin da ke karantar da riyadu salihina a masallaci Allah ya saka da alheri wani riyadu salihina ka iya shi kana karantawa Allah ya baka lada to ɗaliban da ke sauraron ka da tawon anguwan nan da kake ba su fatawa ba za su san cewa yanzu ka tsallaka da garisan bulugul maram ka shiga magana akan wata nazilawa wata karfinka magana akan corona magana akan cryptocurrency magana akan POS magana akan zar'ul ada waɗannan rigingimun na ilimi waɗanda jigajigan malamai ma sai sun yi karatu makonni watanni sannan su ta'adda suna yi sukara kafin su fatawa ko kuma kai ka zo daga cikin hadisin bulugul maram kai ka tsallaka kan wannan mas'alar kai ta sakin baki to abun kuma takaicin a yanzu shine mangan da galibi muke bayan rikodin lahira da ake kuma ana rikodin din sa duniya kuma nan da nan suke yawo ko ina to kaga yana da sauki a gana magana da kake jaji ce ko ilimi idan da iya kallon go angoku ne kawai za a ji yanzu kuma kowa ma yana iya jin ka kuma kowa in ya ji ka zai maka fassarar da ya so ne wani ya ce wani ya dauka kuskure kake in masoyinka ne ya baka uzuri wani ko cewa da Allah ji wannan jahilin abinda kawai zai ce kenan wani ya ce ji wannan sakaran shashi wannan bai sabin da yake yi ba ko kuma ya maka kudin goro da kai da irin ka ci addi mutanen zare jahilai ne haka zai ce kawai wallahi wanda ya koyi ce dai zala jahilai ne akan wadan zala kwaye da wani shirme kaga ka jawo duk danginka ko yan garinku ko ko yaranku ko kabilarka duk ka ja musu abin fadi duk inda ga irin ka kuma irin sheda da za a dinga mishi to almuhimmu dai yan uwa masu albarka Allah yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm karka je ka fada abinda ba ka da ilimi a cikin sa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula duka za a mai tambaya akai shi yasa mu daina ganganci da ma abun mamaki da yake ba ma daukan izina daga abin da ke faruwa har kullum muna gani kullum zamu ta maganganu waɗanda za su ja mana daga baya mu da kanmu mu san cewa gaskiya mu mun sharɓa wauta amma kuma gobe za mu haƙura a kan wani abu ba ya da gaskiya abin da zai sa ka zama wato kana da a gane kana da hankali shine ka dinga magana kai akan fima ya anika ka iya barin mala ya anika amma yanzu mutane kowa so yake duk abin da ya zo ake yayi yake trending to shi ma sai yi magana akai to a iko Allah mai Twitter ma ce ba ta yi kaga trending ma an daina yin shi kenan bal wallahi alhamdu ba Twitter ne yake trending ba to Buhari ya ce ma a rufe Twitter kaga shikenan an huta da yan trending din da haka jama'a mu kiyayi wato cewa sai ka tsoma baki akan komai da ka ji ana magana akai za ka yi wauta da yawa za ka yi shirme da yawa kuma za ka tara wa kanka unnecessary zunubai da yawa na fata mun gano kuma za ka yi misleading mutane idan ana sauraron ka Allah ya samu dace za mu saurara anan sai Allah ya kai darasi na gaba sai mu ƙara su magan da ya shafi wannan hadisin sannan mu wuce fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh